ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan ka uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar watan jimadar ula bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya dace da 22 ga watan 11 hijiran miladiya 2024 yau 22 ko ga watan 11 insha Allah ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da ke nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba wancan satin mun tsaya a ƙarshen hadisi na ɗari da sha bakwai mun karanta shi ko muna cikin shi na da sha bakwai in mun karanta shi za mu tashi ne da sha takwas muka ce za mu maimaita shi muna babi na nawa babi na hamsin daidai wanda kuma shi ne darasinmu na goma sha takwas ko insha Allahu kafin haka akwai tambayoyi an ce karatunmu na hadisi ba mu amsa tambaya na ce lokacin ne ya mana kaɗan wala shi ne dalili da an ɗauko karatun kafin ka an kada sai a fara ma haka da hannu saura minti biyar ta amma yau za mu amsa tambaya kamar haka abu na farko akwai wanda yake tambayin cewar an yi sallan jana'iza sai limamin ya sa gawan a bayan shi madadin gawan na gaban shi sai zama gawan na bayan shi sahun gaba da liman sun sa gawa tsake kenan kamar misali za mu yi sallan gawa a nan ga sahu a nan liman na can a ce gawan tana nan menene hukuncin wannan amma shi kanshi kuma sai ba kanshi ansa a cikin tambayar duk da amsan kamar ta neman tsokana ne wai amma limamin dan bidi'a ne to tuna dan bidi'a ne ya bai ma kamata ka tambaya ba ina fata an gane amma abin da yake a sunna ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga samura dan jindub Allah ya kara masa yadda yace yayi sallan gawa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsaya a ainihin bayan wannan gawan a gawa ce ta mace ya tsaya a tsakiyanta daidai tsakiyanta kenan ina fata an gane dama a sunna in za a yi sallan gawa idan kai ne imam idan aka ajiye gawan idan namiji ne za ka tsaya a daidai kan shi in mace ce kuma ka tsaya a tsakiyanta ina fata an gane kamar wannan misali ga gawa nan kai ne imam idan namiji ne idan nan ne to za ka tsaya a nan ɗin shi in mace ce kuma ka tsaya a tsakiyanta wannan shi ne dace da sunna shi yasa imamu abu dawud da imamu ahmad ibn hanbal sun fidda hadisi wanda nafi ibn ziyad al-khayyat yake cewa nafi ibn ghalib al-khayyat yace wata rana anas ibn malik an kawo sallan jana'iza gawa yace da ya salla sai ya tsaya a tsakiyar a daidai kan gawon ya ce bayan an gama ba jima ba sai aka ƙara kawo gawon mace sai ya tsaya a tsakiyanta to sai ya ce a cikinmu a lokacin daga cikin mamu akwai al'ala ibn ziyad sai ya tambayi anas ibn malik bayan an gama sallan wannan macen da ya ga cewa a daidai namiji ya tsaya a daidai kan shi mace kuma ya tsaya a tsakiyanta to sai shi wannan tabi'in al'ala ibn ziyad sai yake tambayan anas ibn malik ya ce yadda ka tsaya a daidai kan namiji haka annabi yake tsayawa yadda ka tsaya tsakiyar mace haka annabi yake tsayawa ana sai ce mishi na'am haka annabi ya yi sai shi wannan tabi'in sai juya ya kalli mutane ya ce ihfazu bi ma'ana ku kiyaye ga abin da annabi yake yi kaga tabi'ai ko eh yace ku kiyaye in za a yi sallar jana'iza in kai ne imam ga inda ake tsayawa ina fata an gane in ka duba imamu shaukani da su imamun nawawi sun yi maganganu da yawa cikin dailul autar da wasu littattafai na annawawi suka ce abin da ya fi dacewa da sunna shine gawa tana gaba ga kuma inda ake tsayawa namiji ne ko mace sabanin wannan gaskiya ya saba wa sunna ya saba karantarwar malamai insha Allah sai tambaya ta biyu wannan tambayin tana da mahimmanci kwarai da gaske mutum ne ya zo masallaci yana almasbuk mai almasbuk shi da wanda aka tsere mishi da wasu raka'o'i ina fata an gane wanda akalla ya samu ko da raka ɗaya ne ko da matahi ya yi samu to lokacin da aka yi sallama idan ya mike zai kabbara ko ba zai kabbara ba na saboda me wasu sun ce zai yi wasu sun ce ba zai yi ba to ga yadda abin yake akwai inda zai akwai inda ba zai yi ba idan ka zo ka samu raka a ɗaya ina fata an gane idan aka yi sallama in za ka miƙe ba za ka yi kabbara ba an gane ko kaddara sallan a zahar ne ko makamancin haka idan kuma ka samu raka a biyu idan aka yi zaman tahiya aka yi sallama za ka miƙe za ka yi kabbara idan raka uku ka samu aka yi sallama za ka ci ko raka ɗaya ba za ka yi kabbara ba kusan saboda me saboda asali a sallah a kowane wuri kabbara guda ɗaya ke a kowane wuri kabbara ɗaya ne ba inda ake kabbara biyu to lokacin da ka samu liman ka samu raka ɗaya a lokacin da aka ɗago malam usman yau wannan abun naku sai addu'a a lokacin da aka ɗago daga sujjada ta biyu aka zauna za a tahiya an yi kabbara ko ba a yi ba kuma kai ma ka yi kabbara haka ne ko to wannan kabbaran da kai ba bukatan ka ƙara wata yanzu kai kana jiran liman ne kawai ya sallama ka ci gaba da sallan ka idan ka ƙara kabbara kamar ka yi kabbara guda biyu ne ban gane ko kun gane abun ba wannan kabbaran da kai ta zama ɗin daidai ce da kabbaran da kai ka taso daga sujjada za ka miƙe abin da ya zaunar da kai shine jiran liman kun fahimci wannan abin da kyau amma idan kuma raka'a biyu ka samu a lokacin da aka yi kabbara aka zauna aka yi tahiya dama ko da kai kaɗai ne a in ka ɗago daga sujjira za ka yi kabbara ka yi zaman tahiya in ka miƙe kuma za ka ƙara kabbara abin ya fito to haka ƙa'ida abin yake kun fahimci wannan abin da kyau galibi mutane ba san wannan hukuncin ba duk lokacin da ka samu raka'a biyu a sallan azahar ko sallan la'asar ko sallan isha idan aka yi tahiya aka yi sallama za ka miƙe za ka yi kabbara idan kuma raka ɗaya ka samu ko raka uku kabbaran da kai na zaman tahiya ita ce kabbaran ka ta miƙewa da an yi sallama kawai ka miƙe ka fara karatun fatiya an fahimci wannan abin da kyau haka yake a sallan magariba haka yake a sallan asuba in ka samu raka ɗaya aka zauna aka yi tahiya aka yi sallama an ka miƙe ba za ka yi kabbara ba kabbaran da kai na zaman tahiyar nan ita ce kabbaran ka ko da miƙewa za ka yi ina fata an gane allah sa mu dace wanda bai samu ko ba shi ma haka hukuncin shi idan ka zo ana zaman tahiya sai kai kabbara ka zauna ana sallama za ka miƙe ka fara karatun fatiha ne ba buƙatar kai kabbara nan kabbaran da kai ita ce kabbaran haraman ka in za a fara sallah kuma kabbara ɗaya yake an fahimci wannan abin da kyau wannan haka hukunci yake insha Allah sai tambaya Allahumma amin sai tambaya ta ƙarshe mace ce ta ce azumin da ya wuce ta sha azumi saboda dalili na rashin lafiya ina fata an gane yanzu kuma bata samu ta rama ba ga azumi ya kusa kuma tana da juna biyu to ya za a yi kenan to hukuncinta shine wannan azumin da ta sha na las ramadan da aka yi ana na ana binta ta ce wa za ta iya ciyarwa ba maganar ciyarwa ana binki bashi har illa ma sha Allah in kika ciyar kin taimaka masu jin yunwa ne amma Allah yana naira binki bashin azumi da za ki ciyar ma da kin taimaka da ana bukatan abinci amma dai ba kira mu azumi ba wannan azumin yana nan har sai ran da kika aihu kika samu ainihin daman yin azumi ki biya duk wanda ya sha azumi dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya wajibi ne ya rama ba maganan ciyarwa kun gane bambancin abin da kyan ko da azumi shekara biyu ne kuwa domin abin da ke saka ciyar in baka da lafiya sai in rashin lafiyar da likitoci kwararru sun ce ba za ka warke ba an fidda tsammanin za ka warke shi ne ake ciyar amma matukar za ka warke ko da jinin shekara biyar ne sai dai a jira sai ka warke karama azumi na wata biyar ina fata an gane in kai talatin ka huta ka sake ci gaba ko kuma ramuwar ramadan ba wajibi sai ka jera kamar ka fara ba an fahimci wannan abin da kyau wannan shine hukuncin ta wajibi ne ta jira sai ta aihu ana na ana binta wannan ramadan din babu maganar ciyarwa duk wanda ya ce ki ciyar to yayi kuskure to idan kuma ciki take da shifa me hukuncin mai ciki da mai shayarwa dangane da azumi na ramadan kamar abin da na sha faɗa shi ne malamai suna da maganganu ya kai kusan guda hudu game da wannan matsalar akwai malaman da suka ce za ta sha azumi ba za ta ciyar ba ba za ta rama ba bonus ko ta ci banza in joni an gane ko suna wani gwamna ka ci banza ba ba to amma wannan magana ne mai rauni gaskiya babu dalili a kan shi kar ma ku yi aiki da shi magana ta biyu malaman da suka ce za ta ajiye azumi za ta ciyar da miskinai kuma za ta rama azumi sun zama kishiyoyin wannan kenan ko waɗancan ba ciyarwa ba rama waɗannan suka ce a ciyar kuma a rama hatta wasu daga cikin malaman malikiya suna da wannan fatawa magana ta uku malaman da suka ce za ta ajiye azumi ainihin ba za ta rama ba ai ba za ta ciyar ba amma za ta rama azumi duk lokacin da ta aihu ko kuma lokacin da ta yaye yaron da take shayarwa ina fata an gane sai mazhaba ta hudu waɗanda suka ce za ta ajiye azumi babu maganar ramuwa ciyar da miskine za ta yi an fanci wani abin da kyau to wannan magana ta hudu ni sama da shekara ashirin a kanta nake kuma har yanzu ban sauka ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko daga cikin malaman tafsiri ibn jarir tabari da ibn kasir sun kawo cikin tafsiransu da wasu daga cikin malamai kamar imamu tirmidhi cikin malaman hadisi akwai ruwaya ingantacciya daga abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar sun ba da fatawan cewa mai ciki da mai shayarwa hukuncinsu ɗaya ne da tsoho wanda yake bashi ya yi shekarun da ba zai yi azumi ba ina fata an gane da idan mutum ya yi tsufan da ba zai iya azumi ba kuncinsa shi ne mai a dinga ciyar mishi ko shi ya ciyar ko yan shi ciyar mishi ko wani uwan shi su a wurinsu mutane guda hudu za su ajiye azumi babu maganar ramawa hidin ciyarwa namiji ɗaya mata uku suka ce wa shaikul kabir wal mar'atul kabira wal hubla wal murdai da tsohon da ya tsufa da macen da ta tsufa da mai ciki da mai shayarwa kisa abdullahi bin abbas akwai yasar da take da ciki ya ce babu azumi a kanki kin shiga cikin wa'alar lazi ne tiƙunahu fidiyatun ta'amu miskin haka ya fassara wannan ayan kuma shi ne turjamanin qur'an daga cikin manyan tabiyai akwai sa'id bin jubair shi ma akan wannan yake imamul albani allah ya mishi rahama akan wannan masaban ya rasu daga cikin manyan ɗaliban albani akwai silemul hilali akwai alibin alibin abdulhamid su ma akan wannan suke idan kakar da siffatu saumin nabi ina fata an gane to wannan mazhaban ya fi sassauci akan sauran domin ka duba idan mace ta ɗauki ciki laulayin ciki da aihuwa kusan wata tara wani ma ya wuce haka to sannan ga shayarwa to kafin a rama wannan wani ramadan ya dawo idan kun ce sai an rama sai azumin ya taru ina fata an gane ke sa fatawan da ni har yanzu nake bayarwa duk da jamhur ba sa kan wannan fatawan amma muna kan masaban su Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar daga cikin sahabbai tunda kana da sahabi akan wannan matsalar karka shakkan kowa akai an fanci wannan abin da kyau ba magana ce ta waɗansu malaman wani gari ba wannan sahabban annabi ne alaihi salatu wassalam wannan masaban kuma ta fi sassauci Allah ya sa mu dace a duk abin da malamai suka ce shine mace tana ajiye azumi ne ko mai shayarwa idan ta ji tsoron abin da ke cikinta idan akwai hatsarin azumi zai cutar da ɗan cikin duk magana akan ɗan cikinta ake magana haka shi ma ita ma mai shayarwa idan shayarwan zai sa a rasa nonon da yaro zai sha yin azumin afuwan zai sa a rasa nonon da ɗan zai sha suka ce ta ajiye azumi don shi musulunci addinin rahama ne ina fata an gane yanzu kokarin sabin rayuwar yaron ake ku kalli rahama irin na musulunci ina fata an gane to shi yasa addinin musulunci addini ne na rahama duk inda ka ga rahama to babu musulunci a wajen inda ka in ka ga ba rahama astaghfirullah duk wurin da ka ga babu rahama sai zalunci an tsananta wa mutane an takura wa mutane kuma a ce musulunci ake wallahi ba musulunci bane kun fahimci wani abin da kyau idan ka ɗauki harkar muzulin muzulin da musuluncin da annabi ya zo da shi annabi muhammad alaihissalatu wassalam za ka ba shi daidai ne da wani mai baiti da yake cewa sarar musharrikatar wasartu mugharriban shattana bai da musharrikin wa mugharribi musulunci ya yi gabar su yadda ka san mafaɗar rana da mafudanta nisan da ke tsakaninsu haka wallahi nisan wannan tiket ɗin yake da musulunci musulunci yana nan al-islam huwa al-islam ad-demokratiya hiya ad-demokratiya za mu tashi hadisi na ɗari da sha bakwai insha Allah Allahumma amin hadisin mun karanta mun ce ka za mu maimaita ne saboda ɗan wasu bayanai kaɗan قال المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال يتي عن كبر عبد الله بن عباس يتي دخل علي علي يتي علي يا شغو ورينا هكذا كفسر شي da Hausa kaga alayya ai kaman kaina ne ko amma a Hausa zaka ce dakhala alayya aliyun dama shi fassara za ka fassara ne da yadda yaren da kai kake magana da shi na sha baku misali kama a larabci aiki yakan zo ne kafin mai aiki a hausa kaga ba haka bane ba za ka ce ja a zaidun sai ka ce ya zo zaidu kaga a hausa ba zai yi ba sai da ka ce zaidu ya zo haka ne ko dakhala alayya aliyun ya'ani ibnu abi talib yace aliyu dan abu talib ya zo wuri na waƙat a haraƙal ma haƙiƙa a lokacin kama ya jayi ɗahara in sun ci a haraƙal ma ya zubar da ruwa bi ma'ana ya yi fitsari to waɗansu malamai sun ce haramun ne in ka yi fitsari ka ce wai a haraƙatul ma'a sai da ka ce a haraƙatul baula har suna kawo hadisi wanda imamu tabarani ya rota a cikin mujamul kabir daga wasila ɗan aska allah ƙara masa yadda annabi ya ce kaɗayanku ya ce a haraƙatul ma'a walakin liƙul albaula amma hadisin bai inganta ba malamai sun yi ijima'i cewa a cikin sanadin hadisi akwai ambasa ibn abdurrahman bin ambasa da ifi ne jiddan ba a karban hadisi shi waƙat a haraƙal ma haƙiƙa a lokacin ya zubar da ruwa bai ba na ya kama ruwa da ya fito fa da abi wudu'in sai ya ce a kawo mishi ruwan alwala fa atainahu bi taurin fihi ma sai muka zo mishi da tasa tasar da akwai ruwa a cikinta hatta wa da'anahu ne dai muka ajiye a gaban shi faƙala sai ce yabna abbas ya kai abdullahi dan abbas turjamanul qur'an yana daga cikin wanda annabi ya masa addu'a ya ce Allah ka sanar da shi tafsiri kisa tafsirin qur'ani da wajen abdullahi dan abbas in an ce ya ce to muttafaqun alaihi ne ina fata an gane sahabbai duk sun sallama mishi wurin tafsirin qur'ani shi yasa wata rana sayyidina Umar dan Khattab yakan kira shi yana yaro dan shekara goma sha yana zama a cikin majalisar ministocin sayyidina Umar sai dattawa suka fara korafi jam'iyyar matasa ko yawwa yau suka fara surutu to sai wata rana da ya fahimci haka ya za ana kiran yaro dan cikin mu yana zama a cikin mu wata ran sai musu tambaya yace wa zai gaya min dalilin saukan suratul nasr idza ja'a nasrullahi wal fata zuwa karshe kowa ya ta bayani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba wanda ya bada amsa daidai sai tambayi Abdullahi dan Abbas sai ce wannan suran tana ishara ne ga annabi ya kusa rasuwa saukan suratun nasiri alamu ne na annabi zai bar duniya ina fata an gane saboda idan aka ce addinin musulunci ya ci ko ina to mai annabi kuma zai zauna yi sai ya koma ga Allah kamar an bashi asamin ne kuma ya gama sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ali ya ce da shi ala urika shin ba zan nuna maka ba kaifa kana yatawaddau rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanda annabi yake alwala qultu nace bala ka nuna mini qala fa asghal ina ala yadihi fa ghasalahuma thumma adkhala yadahu al-yumna fa abraga biha ala al-ukhra thumma ghathala kaffayhi thumma tamadmada wastanthara thumma adkhala yadayhi fil ina'i jami'an fa akhadha bihima hafnatan min ma wancan sacin nace muku in an ce fa akhadha bihima hafnatan min ma'in hafnatan shine haka cikin tafin hannu guda biyu shine fa akhadha bihima sai ya rika da su hafnatan min ma cikin tafi guda biyu na ruwa fa daraba biha ala wajhihi sai ya ainihin buga ruwan a fiskan shi thumma alqama ibihamaihi ma aqbala min uzunaihi da yana wanke fiskan sai shigar da manyan yatsun shi nan guda biyu a cikin ainihin kunnen shi in an ce ma akbala min akbala shi ne nan to sai shigar da hannayen shi manya guda biyu ma akbala abin da ya fuskanto min uzunaihi na kunnuwan shi bi ma'ana ina ne ya fuskanto shi ne nan nan shi yake kallon nan to yana wanke fiskan kuma yana wanke ainihin kunnen shi a lokaci guda kun fahimci wannan abin da kyau to a wannan gaban ne wancan satin muka yi magana cewar wasu daga cikin malamai sun ce hukuncin fiska shine daga annasiya annasiya shine a me sunan shi tukulluman kai ko inda mafaran gashi yake nan shine zuwa nan kun fahimci wani abin da kyau faɗin shi kuma daga nan wurin zuwa nan wasu malamai ko suka ce har nan yana ciki gaban kunne yana cikin fiska kun fanci wani abin da kyau to a wannan mashaban ya suka ce idan muka ɗauka cewa gaban kunne yana cikin fiska to a wurin wanke fiska dole a wanke da shi ina fata an gane to mashaban sai na aliyu kenan ke sa yi wannan abu ke sa wasu daga cikin malamai haka suke alwala a mashabansu to sai ce sun masalisa da min kalman alƙama kamar allukuma ne kamar haɗe abu ko loma da hausa to shine alqama ibhamaihi ya sanya ibhamin shi guda biyu waɗannan ma aqbala min udhunayhi abun da ya fuskanto na kunnuwan shi thumma thaniya thumma thalitha sannan a wanki na biyu da wanki na uku misla zalik ya irin yanda ya a wanki na farko yana wanke fiska kuma yana ainihin wanke kunnen shi a the same time to amma malamai suka ce ga wanda yake da ainihin saje da yawa a fiska hata a mazaman malikiya ba wajibi ba ne wanke gimu a wurin alwala iya fuskar shi nan ɗin kawai iyalan zai wanke suka ta amma in ba shi da yawa wajibi ne ya wanke in ana ganin fatan shi sun ce duk gashin da bai ɓoye fata ba wajibi ne a wanke shi amma duk gashin da ya ɓoye fata ba a ganin shi yadda za ka yi shafan kai haka za ka shafe shi ina fata an fahimta sai ce thumma akhadha bi kaffihi al-yumna qabdatan min ma sannan sai ya riki ruwa ya ebo ruwa da hausa kenan ko damka fa sabbaha ala nasiyatihi sai zuba shi a tukulluman kan shine annasiya bayan ya gama wanki sau uku sai ebo ruwa kuma sai zuba a nan din shi ruwan haka ya kwararo ko anan ne malamai suka ce me hukuncin wannan abin da yi da duk malamai sun ce bid'a ne wanki sama da uku a wurin alwala ko ka wanke sau uku ko sau biyu ko sau daya za mu karanta a gaba kowanne abu dawud ya mishi babi to me yasa sayyidina ali bayan yayi wanki sa uku kuma ya ibo ruwa ya zuba a fiskan shi to nan malamai suka yi ta maganganu daban-daban al-imam abu tayyib shamsul haq al-azim abadi sai da ya shafi shi yana magana akan wannan hadisi peji guda shida ina tattauna ya za a warware wannan matsala ina fata an gane kaga malaman da ba su da lokacin musu kenan ko su ya za a samo matsaloli mafita ba a ta yi wa juna raddi ba kowa kafa kyamara ya ci mutuncin dan uwan shi ba su da wannan lokaci to shine sai suka ce da ya gama wanke fiskan ne sai ya fahimci akwai inda bai samu ruwa ba shine sai ebo kawai sai zuba saboda me yana ka in ya sake wankewa kamar yayi wanki ne yayi bidiya amma da ya ebo ya haka yana ka kamar ba wanke ba amma in akwai lam'a ma wurin ruwa ya bi ta kan shi ya zama yawon ku ina fata an gane maganganu daban-daban ko ka ce a kawai lokacin ana zafin rana ne daɗin ruwan kawai yake ji sai ya ɗan zuba kawai a fiskan shi ala'ayi halin sai ya ce fataraka ha tastannu ala wajihi sai bar ruwan tana ta zuba a fiskan shi ba tare da ya sa hannu yana cuccuɗawa ba yana ce tastannu shine tasilu sun magasala zira'aihi ilal mirfaƙai sai wanki zira'in shi kuma tare da ainihin mirfaƙai ne kalman ila a larabci takan zo da ma'anan ma'a ina fata an gane domin ta zo a ƙur'ani duk da imam zamakshari a cikin alkashaf ya ce ita ila mutulak tufidul algaya mutulakan amma wani lokaci takan zo ta ba da ma'ana akasin haka kamar allah da ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wala ta'kulu amwalahum ma amwalikum shine ma'anan ayar amma Allah sai ce ila amwalikum to ila din nan malaman tafsiri sun ce ma'anan ma take bayarwa to wannan ay thumma qasala dhira'ihi ma'al mirfaqaini ina fata an gane salasan salasan a wajen wankin hannu dole ka wanke da gwiwon hannunka sai ce thumma masara asahu wa zuhura udhunayhi sannan sai ya shafi kanshi da kuma zuhura uzunaihi to sai suka ce wancan abin nan da ya na farko yana cikin hukuncin fiska ne amma da aka zo shafan kai kuma dole a sake shafan kunne ciki da bai kun fanci wannan abin da kyau to shine sai suka ce shi hukuncin kunne a wannan mazhaban kenan aiki biyu ake mishi akwai aikin da ake tare da fiska amma iya gaban kawa akewa akwai wanda ake kuma wurin shafan kai nan kuma ciki da bai akewa ina fata an gane sai ce sun ma'adakala ya daihi jami'an ba kaza habnatan min ma sai sake sa hannayen shi dukansu biyu ya ɗebo ruwa cikin tafin shi guda biyu fa daraba biha ala rijlaihi ya ainihin zuba ruwan a kafan shi wa fiha na'al kuma a kafan nashi akwai takalmi fa fatalaha biha sai ainihin kaman jujjuya kafan a cikin takalmi to sai anan suka ce ya aka wance kafa kafan na cikin takalmi to shi ne suke maganganu suka ce abin da ya faru shine idan kana da takalmi kamar balu ko kyadi wani takalmin roba ana ba abin da ruwa ke mishi ai haka ne ko ba haka ba amma takalmin fata fa ko makamancin haka ba za ka zuba mishi ruwa ba saka ce idan takalmin da ruwa zai iya shiga ne sai ibiron ya zuba a cikin takalmin sai mammotsa kafan haka ya kuma zubar da ruwa shi ne abin da yi to shi ne sun man ukura misala zalik a wajen wankin kafan hagu ma ya mata haka ƙala abdullahi bin abbas ya ce kultu sai na ce wafin na alaini wanki a cikin takalmi kuma kafa na cikin takalmi ƙala sai sai na alai ce wafin na alaini ƙala kultu wafin na alaini ƙala wafin na alaini ƙala kultu wafin na alaini ƙala wafin na alaini an gane ko yana ta maimaita mishi wanki a cikin ce kware da gaske a cikin takalmi sai da suka maimaita hassa uku daga nan bai ƙara ce masa komai ba ya sallama kenan ko kala abu dawud imamu abu dawud ya ce wa hadith ibn jurayjin hadisi ibn jurayj an shaiba daga shaiba yushbihu hadith ali yana kamancece na da hadisin aliyu illa annahu qala fi hajjaj ibn muhammad ibn jurayj wa masaha bi ra'sihi marratan wahida sai da arwaye ibn jurayj ya ce ya shafi kanshi ne kawai sau daya wa qala ibn wahab abdullah ibn wahab fihi a cikin hadisin yace an ibn jurayj wa masaha bi ra'sihi thalasan ya shafi kansa sau uku to idan muna karanta hadisan zaka ji wani gu an ce ya shafi kai sau uku wani gu ya shafi kai sau daya zance mafi inganci shine abinda ibn qayyim al-jawziyya ya tafi akai a cikin zadul ma'ad cewar duk hadisin da ya zo cewar annabi ya shafi kansa sa uku a wurin alwala in ma hadisin bai inganta ba ko kuma ya inganta lafazin ne ba sarihi ba misali aka ce annabi yayi alwala yayi komai uku uku to sai suka ce abinda ake shi uku sun fi yawa kawai da wajen shafan kai da kunne ne ake sau daya tunda aiki uku uku ya fi yawa sai su hada ma gaba ɗaya kawai ban gane ko kun gane ba a larabci a kowanne abu kamar da aka ce annabi yana azumin kwana goma a watan zulhijja haka yi zuwa hadisi ba yanda za a yi azumin kwana goma don cikin kwana goma akwai ran babban sallah kuma haramun ne azumin ranar sallah kun gane ko to a larabci idan abu ya zama shine mafi rinjaye kawai sai a yi jami'i gaba daya in ya yi azumin kwana bakwai ko takwas sai a ce kawai ya azumin kwana goma ina fata an gane suka ce amma bai inganta annabi yana shafan kanshi sau uku ba wannan shine maganan mafi yawan malamai game da matsalan wannan hadisi insha Allah hatta wasu daga cikin malamai kamar imamu al-bukhari da imamu tirmidhi su sun tafi akan hadisin ma bai inganta ba ina fata an gane dan imamu tirmidhi ya ce ya tambayi muhammad ibn isma'il yana nufin bukhari kenan dangane da ingancin wannan hadisin sai ce fihi illatul khafiyya akwai wata illa da ta ɓuya a cikin hadisin wanda shi bukhari ya gano amma da yawan malamai sun saba imam bukhari sun ci hadisin ya inganta akwai malaman da suka yi ma tawili suka ce wankin da aka ci anya a cikin takalmin nan ba ruwa aka zuba ba shafan takalmin akai dan ya halatta shafa akan takalmi in dai takalmin ya rufe idon sawun mutum ina fata an gane duk takalmin da ya kai ya rufe idon sawunka idan ka sa shi a lokacin kana da alwala in ka zo alwala ya halatta kai shafa a kan shi ke sa wancan satin muka ce kamar takalman da jami'an tsaro ke sawa ya halatta su yi shafa a kan shi ina fata an gane yan hizba ma suna da shi ko alam balarabi ina jin hadisi yanzu ya fito akwai tambaya ciki قال حدثنا عبد الله بن مسلمه abdullahi ibn maslama malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi in banda ibn maja su shidan nan gaba ɗaya kaf na ƙarshen ne kaɗai bai fidda hadisin shi ba an malik daga malik ibn anas kenan ko kutubu sita an amr bin yahya almaziri kutubu sita duk sun fidda hadisin shi an abihi daga baban shi shi ma duk kutubu sita sun fidda hadisi annahu qala yace annahu qala li abdullah ibn zaid ibn asim yace da abdullah dan zaid dan asim shi ma duk malaman kutubu sita sun fidda hadisi shi wa huwa jaddu amr ibn yahya al-mazini shi wani abdullah ibn zaid ibn asim din shine kakan amr ibn yahya al-mazini hal tastati'u an turyani kaifa kana rasulullah yatawadda sallallahu alaihi wasallam shin zaka iya ka nuna min yadda annabi yake alwala wa aka tambaya a nan an tambayi abdullahi ɗan zaidu ɗan asi wa yake tambayin shi ɗan shi ne ya tambaye shi ya ce baba ko za ka iya nuna min yadda annabi yake alwala faƙala abdullahi bin zaid na'am ya ce ƙware zan iya nuna maka fada abi wudu'in sai ce a kawo masa ruwan alwala fa afraga ala yadayhi fa ghasala yadayhi thumma tamadmada wastansara ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين wannan hadisin yana cikin umdatul ahkam an gane ko yana cikin hadisin da ya zo da annabi ya yi alwala ya fara da wanki uku uku ya wanke hannu sa uku kurkuren baki sa uku shaka hanci sa uku wanke fiska sa uku da ya zo wanke hannu sai ya sau biyu ina fata an gane hadisi na cikin umdatul ahkam thumma gasala thumma masaha ra'sahu bi yadihi sai shafi ainihin kanshi da hannayen shi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu fa aqbala bihima wa adbara sai ya ainihin kaga wannan hadisin yana cikin hadisin da yake da rikitarwa in aka ce aqbala da larabci shine abin da ya fuskanto adbara kuma abin da ya juya haka ne ko ba haka ba to sai suka ce fa aqbala din nan annabi da nan ya fara sai iyo haka dan shine fuskantowa wa adbara sai ya juya kun fahimci wannan abin da kyau kaga shafan kai daga nan ake farawa ko ai haka sannan a dawo to akwai ruwayan da iya nan kawai ta zo sai suka ce za a fara ne daga nan a juya amma sai shi wannan abdullahi bin zai ibn asim sai fassara ma'anan sai ce a bada abi muqaddami ra'sihi ya fara ne da gaban kanshi kaga kenan ya raba gardama ko larabcin ba shi za a kalla ba domin akwai wani abu ma da yake da mahimmanci a nan ƙa'ida a wurin jera abubuwa suka ce al'atsafu bilwawi la ya fi tartib duk masanin na ya san wannan abu in aka yi atsafi da wawun aka ce wa kaza wa kaza wa kaza ba ana nufin daga wannan sai wannan ba ne mutulakul jam'i ne kawai idan na ce ja'a ibrahim wa muhammad wa isa wa isma'ila wa kaza ba ina nufin daga wannan sai wannan bane ba kun gane ko idan na ce ja al'imamu wal mu'azzinu liman ya zo ladan ya zo wa ya fara zuwa a ciki a ƙa'idar larabcin babu sai wanda kai ka gani da idonka amma a ƙa'idar larabci wawun bai nuna wa ya fara zuwa amma na ce ja al'imamu fa mu'azzinu liman ne fara zuwa sai ladan ya zo amma tsakaninsu wannan na zuwa sai wannan ya zo amma na ce ja al'imamu sun mu'azzin da liman ya zo sai da aka ɗau lokaci sai ladan ya zo akwai attaraki shine ma'anan summa amma idan wawun ne bai nuna wa ya fara zuwa nan da aka ce fa aqbala bihima wa adbara wa adbara bayana nufin shine zo daga baya ba ina fata an gane bada bi muqaddami ra'si ya fara daga gaban kanshi ne thumma zahaba bihima ila qafa sannan ya tafi da su ya juya har zuwa ƙeyish shi ne ƙafahu sun maraddahuma hatta raja'a ilal makanin ladhi bada min da ya fara daga gaban kanshi ya tafi da su har zuwa ƙeyishi sannan sai ya dawo da su wurin da ya fara sun magasalar jilaihi sannan kuma sai wanke kafan shi kaga duk wannan yana nuna maka cewa mazhaban da suka ce ai shafan kafa ba wankewa ba mazhaba ne da bashi da asali a sunna shine kafa wajibi ne a wanke ta duk wanda ya alwala bai wanke kafan shi ba bashi da sallah matukar ba takalmi bane ko kufi ko abin da ke daukan hukuncin kufi ina fata an gane kaman safa wanda yake da amma safan da ke da shara shara za a yi alwala da shi a yi shafa akwai safan da kana maganin alamun jikin mutum da yawan malamai suka ce wannan ba za a yi ba ya zama safan tana da kauri ina fata an gane قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا خالد خالد شين ابن عبد الله طحان malaman kutubu sidda sun fidda hadisin shi an amr bin yahya almazini an abihi an abdullahi bin zaid bin asim bi hadha alhadith shine hadisin nan mu karanta fa madmada wastanshaka min kaffin wahida sai annabi kurkuran baki da shakan hanci da tafi guda daya ma'ana ruwan da ya ebo guda ɗaya da shi kurkuren baki kuma da shi shakan hanci ina fata an gane shi sa a sunna ba ka raba su kai kurkuren baki ka gama sannan kuma ka zo kai shakan hanci a lokaci ɗaya ke yin su iba ɗaya aiki guda biyu ya fa'alu zalika salasan annabi ya aikata haka har sau uku sun mazakara na hawahu sannan ya ci gaba da ba da labarin na hawahu irin hadisin da ya wuce قال حدثنا أحمد ابن عمري ابن سرح وانا احمد ابن عم ابن سرح با فا التليلي اتاغا زوتي با يوا malaman kutubu malaman kutubu sita guda hudu sun fidda hadisin shi banda bukhari banda tirmizi da muslim da abu dawud da nasa'i da ibn maja qala haddathana ibn wahab abdullah ibn wahab malaman kutubu sita sun fidda hadisin shi an amri ibn al-haris daga amr dan haris anna habbana ibn wasi habbana ibn wasi haddasahu ya bashi labari anna abahu haddasahu shi ma yace baban shi ya bashi labari to anan shi wannan amr ibn al-haris a cikin malaman kutubu sita muslim da abu dawud kadai suka fidda hadisin shi amr ibn al-haris da muslim da abu dawud habban ibn wasai shi kuma da muslim da abu dawud da at-tirmizi saduk sai ce haddasahu ya ba shi labari anna abahu cewa mahaifin shi haddasahu ya ba shi labari sunan mahaifin shi din wasai ibn habban shi dan ya karbi sunan kakan shi ne habban ibn wasi sunan kakan shi kuma wasi ibn habban to shi wannan wasi ibn habban malamai sun yi sabani wasu malamai sun ce sahabi ne wasu malamai sun ce ba sahabi bane ba ina fata an gane idan mun dauka cewa ba sahabi bane ba duk malamai sun yadda yana cikin manyan malaman hadisi kuma huwa sika malaman kutubu sita duk sun fidda hadisi shi in mun dauka sahabi ne kuma su sahabbai ba a cewa na sika ne dukkan su sahabbai adul ba sa bukatan wani ba su shaida su Allah ne ba da shaida da kanshi ina fata an gane shi yasa da an ce sahabi to ba a bincike akan shi saboda me Allah ya ba da shaida ya buga stamp an kulle ba chapter shi duk abin da suka yi sun shiga aljanna in dai kai sahabi ne da nassin qur'ani shi yasa malamai suka ce duk abin da sahabi zai yi na kuskure to alkhairin shi yarin jayi wannan kuskuren to kuma da me ake shiga aljanna alkhairin kai fi sharrin kai wa faman taqulat mawazinuhu fa huwa fi shatin radiya akwai laifi amma alkhairin sai fi yawa shikenan to sai ka bunna alkhairin ka dinga faɗan sharrin wannan munafunci kenan ina fata an gane shi yasa sai da Usman dan Affan mai annabi ce da shi yace ma darrabna Affan ma fa'ala ba'da yau duk abinda dan Affan ya shiga aljanna ya ce ma fa'ala duk abin da ya aikata ba adalew bayan yau har tashin duniya sai ya shiga aljanna to sai kai ka zo ka ce baka yadda ba to da annabi kake rigima ko da ba ina fata an gane yasa qur'ani ya ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim suratul anfal dab da bakin boda ko in ji shaka biyu gombe kaga wallazina amanu waɗanda suka yi imani su ne sahabbai kuma wa hajaru wa jahadu suka yi hijira suwa suka yi hijira sahabbai wa jahadu kuma suka yi jihadi tare da annabi ma fi sabilillahi dan addini ci gaba wallazina awa wa nasaru suka tare a madina suka taimaki annabi ya ce ula'ika humul mu'minu na haƙƙa waɗannan su ne mummune na gaske lahun magfiratun suna da wani irin gafara wa rizqun da wani irin arziki karim kowa ya san karim ina fata an gane ke sa cikin suratul tauba Allah ce lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu ina fata an gane to shi sa sahabbai su an riga an kulle chapter su kai dai kai ta kanka an barka da jagaba to a nan ina fata gane ka'ida ne sai malamai suka ce idan sahabi ne an kulle babin shi annahu sami abdullah ibn zaidi ibn al-asim al-mazini ya ji abdullahi dan zaidu dan asim al-mazini yana cewa yadhkuru yana ambata annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce shi ya ga annabi ka san su sahabbai da me suka tsere wa mutane ne ka ga annabi kai imani da shi har abada ba wanda zai iya kama ka ina fata an gane ganin annabin da suka yi ga su gashi shi ne limaminsu da shi suke mitin da shi ake shawarwari haba mala a in ka ce ma wai ba za su shiga aljanna ba kawai da Allah kake rigima ke sa abdullahi dan masaudu fa yace Allah ne ya duba duniya gaba daya tun daga aihuwar annabi har a tashi duniya ya duba zukatan duk wanda za a halitta sai ya zaɓo waɗanda suka fi kowa kyau sai ya tara su su ne abokan annabi ya za a ce shi ya fi kowa kuma ba za a zaɓa mishi abokai ba ayan cuce shi kenan ai shi yasa abokan shi sun fi abokan kowa matan shi sun fi matan kowa ƴaƴan shi sun fi ƴaƴan kowa jikokin shi sun fi jikokin kowa alaihi salatu wassalam ina fata an gane Allah ƙara musu yarda fa zakara wudu'ahu sai ba da labari ya ambaci alauran annabi wa qala sai ya ce wa masaha ra'sahu bi ma'in ghairi fadli yadayhi sai annabi ya shafi kanshi da ruwan da ko kuma ba da ruwan da ya shafi hannun shi da shi ba ya wanke hannun shi da shi ba bi ma'ana da ya gama wanke hannayen shi na dama da na hagu sai da ya sake taɓa wani ruwa sannan ya shafi kanshi ai wa masaha ra'asahu sai ya shafi kanshi bima'in da wani ruwa sabo ghairi fadli yadayhi ba da ragowar ruwan da ya wanke hannun shi ba tunda in kana wanke hannu akwai damshi a hannunka ko ba haka ba to ba za ka shafi kanka bai ka sake taɓa wani ruwa kar ka ce hannuna a jike ke kawai zan shafan kai ina fata an gane sai ce wa kasalar jilai hatta an kahuma sai wanke kafofin shi hatta an kahuma har tsaftace su ya zama sun fita ba kawai a zuba ruwa faca faca faca ka san kaga wani alwala ko wani rabiyar ba za ka sayi ta ba wasu yana sauri kaga alwalan Allah ya jikanta kamar Najeriya sallan ma kaga kaga mutum ya yi sallah cikin minti biyu har yau na kasa fahimtar wannan sallah ina fata an gane sallah raka hudu cikin minti biyu kai kan ka san akwai matsala shi sa kai hakuri ka yi sallah a nitse baka san ko daga wannan sallah ma ba za ka ƙara sallah ba ina fata an gane قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة أحمد بن حنبل من شافا da labarin su anan ko da Abu Hanifa da Malik da Ahmad da Ash-Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal to a cikin waɗannan malaman guda hudu Ahmad bin Hanbal ya fi kowa shan wahala a wajen azzaluman shugabanni ke sa tarihin duniya malaman Allah ba sa shiri da shugabanni wallahi ka karanta tarihin musulunci malaman Allah ba sa shiri da azzaluman shugabanni suna shiri ne da adilan shugabanni imamu malik fa duk matsayin shi a madina sai da aka kama shi aka dinga zalan shi sai da aka masa bulala 300 saboda ya kalubalanci shugaba imamu malik imamu shafi'i da imamu ahmad aka kama su a kai su prison akan kawai shine akwai yan mu'tazila wasu yan bidi'a ne su a aqidan su shine qur'ani halitta ne wannan matsalan tana da muhimmanci kamar yadda Allah halicci sama da ƙasa da mutane da aljanu da mala'iku da duk abin da ka sani da wanda baka sani ba to qur'ani a gunsu shi ma halitta ne to aqidan musulmai kuma qur'ani ba halitta bane ba qur'ani maganan Allah ne to maganan Allah kuma ghairu makhluq da siffan Allah ne kun fanci wannan abin da kyau to shi kuma sarkin wannan lokacin khalifa yana bin wannan aqida yasa aka kamo su aka kulle su aka dinga azabtar da su aka dinga azabtar da su imamu shafi'i ya ga ba zai iya jure wannan wahalan ba kullun za a kawo su fada ko bayan kwanaki a tara mutane da 'yan jarida ga bbc ga deutsche welle ga voa ga faransa ga wane ne ga freedom radio misali nake bayarwa ga 'yan social media wai manyan kenan masu yanke abubuwa sai a kawo su a ce me za ku ce game da alkur'ani halitta ne ko me su ce kur'ani magana allah ne a ci a mai da su a ci gaba da dukansu wata ran da aka kawo su shafi ya ce yana da magana sai ce littattafan da Allah ya ku annabawa da su ya ce da littafin annabi ibrahim da zabura na annabi dawud wa na dawud da zabura da attaura na annabi musa da injila na annabi da qur'ani ya ce hazihi makhluqa waɗannan halitta ne shi yana nufin yatsun shi ina fata an gane abinda ake cewa abin tauriya da larabci ka yi magana abinda kake nufi da ba abinda mai sauraro zai fahimta da ba don ka fidda kanka daga cikin wani abu da ya lisa ce hazihi waɗannan ya tsunnawa shi ne ke zuce shi makhaluka halitta ne ba littattafan da ke nufi ba kun fahimci wannan abin da kyau sai aka sake imamu shafi aka mai da ahmad ibn hanbal shi kuma ya gane abin da shafi iya yi aka same shi ahmad ibn hanbal kai ma kai irin ya ce ani ba zan yi ba idan na yi za a halakar da mutane ne ita ni na haƙura aka dinga azabtar da shi kullum haka watar aka kawo shi sai wancan sarkin ya mutu ɗan shi ya hau shi ma ya ci gaba to allah ya ƙaddara ɗan zai shiryu aka kawo shi fada aka ce ahmad ibn hanbal sai ya tambaye shi ya kawa gari sai ce bi khairin alhamdulillah sai ce amma na yi mafarki jiya sai ce mafarkin mai kai sai ce na yi mafarki na tashi ina sallah cikin dare na yi alwala na yi nafila raka a biyu raka an farko na karanta fatiha da suratun nas kula uzu birabbin nas raka ta biyu fatiha da kula uzu birabbil falak shi ake ce mishi attankis a wajen malamin fikihu kai sallah raka an farko karanta kul huwallahu raka ta biyu ka karanta alam nashara kaga daga sama ka koma kasa ko me matsayin shi ya halatta an fi so daga sama kai kasa she fi dacewa amma in kai akasin haka babu komi sai ce ne tahiya ne sallama da na tashi ne kabbara raka'a ta hudu na karanta fatiha na karanta kul huwallahu sai ta ki zuwa nai nai ne ta dauke na nemi kowace sura qur'ani ba ta ki zuwa falaki da nasin dazun masu ka dauke da na dudduba sai na hango wani ɗaki da aka kulle ƙur'ani ya mutu sai na je na ɗauko ƙur'ani na masa wanka na mihi sallah na je na binne shi sai sarki ce wai laka ya ahmad tur da wannan maganan taka da za ka ce ƙur'ani ya mutu ya ce kullu makhluqin ya mutu duk abu in dai halitta ne to zai mutu don me za ka ce ba zai mutu ba sai sun kuyar da kai ya ce ahmad ibn hanbal kai nasara a kanmu amma duk da haka dai a mai da shi an gane ko aka sake aka mai da ahmad ibn hanbal watar aka sake fitowa da shi to inda sarkin zai shiru kenan sai sarkin ya ce ahmad ibn hanbal ni ma je na yi mafarki na ga waɗansu zakoki guda biyu sun biyo ne za su kashe ni sai allah turo mala'iku suka bani kariya sai suka bani wani littafi suka ce a cikin littafin nan yau cikin dare ahmad ibn hanbal ya yi mafarki duk abin da ya mafarkin nan mun rubuta shi a littafin nan gobe ka tambaye shi sai ya ce da shi ya amir al-muminin duk abin da na yi mafarki yana cikin littafin ya ce eh ya ce littafin na wurin ka ya ce kwarai ka karanta ka fahimta ya ce eh sai ya ce to bari baka labarin mafarkin da ne ya ce ra'aitu fil manami ka annal qiyamata qad qamat na yi mafarki an tashi kiyama aka kawo wani filin hisabi Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe ana musu tambaya Allah ya ce ya yabna hambal ya kai Ahmad dan hambal ma za ta ƙulu fil Qur'an me za ka ce game da Qur'ani sai na ce Allah maganan ka ne sai ce me yasa ake azabtar da kai ake ta dukanka ana baka wahala saboda na ce Qur'ani maganan ka ne ce ce me hujjanka sai ce haddasa ne abdurazak abdurazak ne bani labari ya ce sai gashi an ka abdurazak a sunani aka ce kai ka gaya mishe ce e wa ya gaya maka ce ma'amarun nima ma'amar ne bani labari sai aka kawo ma'amar wa ya gaya maka ce ibn shahabi zuhuri ya ce imamu zuhuri ne gaya mini sai aka ji aka ɗauko zuhuri aka ce wa ya gaya ma ƙur'ani maganan allah ne ya ce urwatu ɗan zubairu ne ya gaya mini ya ce sai ga an ɗauko uru an kawo shi kai urwa kai ka gaya zuhuri ƙur'ani maganan allah ne ce e wa gaya maka ce na na aisha ya ce sai ga an kawo aisha kai aisha wa gaya miki ta ce annabi muhammad ya ce sai ga annabi an kawo shi wa gaya maka ce jibrilu akwai sauran magana sai Allah ya ce dukkan yi gaskiya a take wannan sarkin ya tuba ya ce Allah ya gafarta mishi a saki Ahmad bin Hanbal kaga malaman Allah kenan ko ina ga sai Allah kan wani sati mai zuwa Allah ma jina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma azaita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita ولا يئز من عليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربي يسر وعين ربي يسر وعين ربي يسر وعين ربي يسر وعين ربي يسر وعين اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم